shi ne ya ce da ke ya gama bayani akan a farauta sai ya shiga suna wal aqiqatu sunnatun mustahabbatun yace aqiqa suna ko dabbar da za a yanka ta a suna yace sunna ce mustahabba anan ya hada sunna yana nufin sunna ce wanda yake a ba wannan wasu suka ce ya raba kafa ne ya ba da hukunci guda biyu yana nan tsakankanin sunna ya wuce mustahabi bai kai sunna ba cikin abin da wa yake cewa imam turmizi hadisi yake gaya wa hadisi hassanun sahi hassanun sahi cikin wannan cikin wannan ne wasu ka faɗa haka saboda akwai iskari sunna hukunci ne daban mustahabi shi ma hukunci ne daban shi yasa al-hattab ya saka wannan wajen cikin mushkilat din da ibnu gazi bai yi magana kansu ba dan ba zai yi a samu abu guda da ya zama sunna kuma ya zama ta mustahabi ba wasu suka ce yayi haka ne shigen yadda tirmizi yake gaya wa hadisi da hasanun sahih an ce hasanun sahih yadda suyudi ya faɗa misali hadisi ne wanda bai kai a ce mishi sahi ba sannan ya wuce hasan yana da saka kana to shi kenan anan kuma wal aqiqa sunnatu mustahabba aqiqa dabbar da za a yanka ko ka ce suna wato bai kai a ce mata sunna sunna ba amma hukuncin hukuncin ya wuce kuma a ce mustahabi sai aka yi jam'in tsakanin hukuncin guda biyu والأق عن المولود يوم سابئه بشاة مثل ما ذكرنا من سن الأضحية وصفتها yace al'aƙiƙa ɗin dabba ce wanda za a yanka wa wanda aka haifa ranar bakwai da haifuwansa akuya ce shigen ko irin wanda muka ambata a shekaru da kuma sifa a babin layya ولا يؤصب في السبعة الأيام اليوم الذي ولد فيه a lissafin kwanaki bakwai ɗin ya ce ba a lissafi da ranar da aka haifi yaron a ciki ma'ana aka haifi yaro ranar juma'a to ranar juma'a ba za a lissafi da shi ba sunansa zai zo ya kasance a abin nan ba saboda in aka yi lissafi da ranar juma zai zama kwana takwas ne zai zama ya kasance baya cikin lissafi saboda haka zai zama ta sunansa ranar juma amma kuma bakwai ne ga wata aka yi sunansa wato zubahu daha watan za a yanka a hantsi da hantsi wala yumassu sabiyu bi shay'in min damiha ya ce ba za a shafi yaron da wani abu daga jikin wannan dabban ba yadda wasu ke yi ya faɗi bidiyoyin suna ne wai ukalu minha wani ta saddaku za a iya ci daga wannan dabba za a iya sadakarwa wato saru idamuha hakanan za a iya karya gashin su a yayin da ake ci wannan duk yana magana ne akan camfe-camfen wasu da suke cewa ba za a karya gashin ba wa in halaka sha'ara ra'asil mauludi aw wa in hulika sha'aru ra'asil mauludi wa tusuddiqa bi waznihi min zahabin aw fiddatin fa zalika mustahabun hasan inda yace za a aske gashin kan wanda aka haifa sai a auna gashin a auna gashin a skeli nauyin wannan gashin to sai a duba nauyin gwal dinari ko azurfa to sai a sadakar ya ce in an yi haka mustahabbun hassan yana da kyau in kamar yanzu ne misali maimakon zahab da gwal babu misali a in aka aske gashin yaron a nemo sikeli a sa a nan sai a jefa misali rafa na na naira hamsin hamsin na a kai a jefa daya a kai a ga nauyinsu wannan gashin ya fi ko rafan ya fi an ga gashin ya janye sai a rage ko guda ɗaya guda biyu sai har ya zama to daidai sai wannan rafin sai a ɗauka su da karfi shi ne in kuka lura cikin za a fito suna ai bayan su minti cingau da biyun da ake kawowa ai ana ɗan kawo wani kuɗi wanda ake ɗan rarrabawa malamai to su malamai suna cewa a kawo wannan kuɗin a matsayin wannan kuɗin ne da da ake auna gashin sai a sadakar wanda idan baka sani ba za ka dauka kamar wani abu ne sabo ko bidiya ce illa iya ka aunawan ne ba sa yi kawai amma idan mutum yana so zai iya aunawa in an aske gashin sai a daura su keli sannan kuma a dauko rafa ko na naira ashirin ashirin ko na naira hamsin hamsin daidai gwargwadon halin mutum yadda yake sai a san aka auna suka daidaita wannan ma ashirin wannan ma ashirin shikenan sai a dau gashin aji abin ne shi kuma kudin sai a fito da shi wajen suna rabar wa'in kullika ra'asuhu bi khalukin badalan min ad-dami alladhi kana taf'aluhu al-jahiliyyah fala ba'sa bi zalika idan aka cuɗanya kan da haɗaɗɗen damammen turare haka ce a khaluk din turaren ne wanda ake dama shi a hada nau'i-nau'i daban-daban asalinsa turaren wuta wanda aka sani wanda ake sawa wuta to shi ne za a daka yi za a daka yi za a daka shi ya zama gari in ya zama gari a nemo turare haka a zuba kai sai a dama a dama a dama a shafawa kan a matsayin jinin da lokacin jahiliya ake shafawa yaro in an yi haka ya ce ba laifi walfitanu sunnatun ya ce kaciya sunna ce zukuri a maza wajibatul mu'akkadatun wacce take da ƙarfi sosai walkhifadu fin nisa'i makurama khifadin shine kaciya na mata kaciya na mata yadda wannan fatan ake yankewa a namiji to su ma akwai fata a saman to aje a yanke shi shi ma to ana cewa na namijin ana cewa alkhitan na matan kuma ana cewa alkhifa har yanzu wasu bare barin a maiduguri nan suna yin khifa akwai mata wanda sana'ar su ne ƙwararru a harkar suna yi yadda a wanzamai suke yin kaciya babun fil jihadi wannan babi na talatin shine babi na jihadi wal jihadu faridatun ya hamiluhu ba'adun nasi an ba'adun ya ce jihadi farilla ne wasu ne cikin mutane suke daukewa wasu kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa walau la difa'ul lahi nasa ba'dahum bi ba'din la fasadatil ard ko walau la dafa'ul lahi nasa ba'dahum bi ba'din la fasadatil ard da wasu ne wasu suke rayuwa in ba dan wasu ba wasu din ba za su taba rayuwa ba wa habbu ilaina abin da ya fi so mana mu malikawa mun sha bayani a habbu ilaina da ibnu abi zaid na kairawani yake magana kai wani lokaci yana nufin ikhtiyarinsa zaɓin sa nashi wani lokaci kuma yana nufin na malikiya gaba daya to anan yana nufin malikiya ne Allah yuqatila al-aduwa hatta yad'u ila dinillahi kada ya yaƙi makiya kafirai sai ya kira zuwa addinin Allah yana nufin kar a je a afka musu haka ko za a rubuta wasiƙa a tura to gobe karfe biyar za mu zo karfe hudu za mu zo muna bukata ansa kafin lokacin ko ku ba da ansa za ku musulunta au ko kuma za ku ba da jizya ku shiga karkashin hukuncin musulunci idan kuka jira wannan tsakanin ba su kawo ansa ba ba su ce za su mutunta ba su ce za su ba da jizya ba tukunan a cikin sanin su sai ku je ku yake su saboda idan kuka afka musu ba sanin su din kusan ya zama gaduru ne abinda musulunci yana hana ba shi yasa ya ci illa an yi ajiluna sai dai in sun mana bazata sun mana bazata a wannan lokaci babu batun kiransu zuwa musulunci fa imma an yi ko su musulunta au yu'addul jizyata au ko kuma su ba da jizya wa illa kutilu in ba su yadda da ɗayan wayannan abubuwa guda biyun ba ya ce to za a yake su wa inna ma tuqbalu minhum aljizyatu idza kanu haythu tanaluhum ahkamuna yace za a karbi jizya abun su ne in sun kasance sun zauna a gunda hukunce hukuncen tana samun su fa amma in ba'udu minna amma idan suka yi nesa da mu suna nesa da mu ba a cikin mu bane suke zaune illa iyaka sun yadda za su ba da jizya kar mu je mu yake su mu kyale su to fala tuqbalu minhum jizyatu ba za ka karbi jizyan ba saboda ita jizya din kudi ne da suke bayarwa a muqabilin rayuwa a daular musulunci a hukumar musulunci tunda ba anan suke rayuwa ba yarjejeniya aka yi za su zauna a inda suke su yi addinin su kar a zo a yake su za su ba da jizya to a wannan lokacin ba magana ba da jizya illa an yarta hilu ila biladina ya ce sai dai in sun zo garinmu in sun zo sai dai in sun zo garinmu idan suka zo garinmu ya ce suka zo inda muke to a wannan lokaci in suka zo inda garinmu inda sai muke to a wannan lokaci ne za a karbi jiziyan wa illa idan kuma ba su ba da jiziyar ba to kutilu za a yaƙe su auku kuma idan ba su zo ba idan ba su zo ba za a yaƙe su wajihi guda biyu ne a nan yana nufin idan an yi yarjejeniya da su akan za su so su rayu karkashin hukumar musulunci suka ki zuwa to za a yaƙe su in ko ba yi yarjejeniya da su ba akan wannan za su zauna inda za su zauna inda suke shi ne wasu daga cikin malikiya suna cewa a wannan sharaɗin ana shartantawa wanda aka yake su ne karfi da yaci amma wanda aka sulhunta da su ba a musu wannan sharaɗi ana wanda aka sulhunta da su za a bar su inda suke su zauna amma wanda yaƙansu aka yi to dole ne su zo cikin hukuncin musulunci su zauna garinsu ya kasance karkashin wato wani zai zama wani lokal gaman ne ko wani state ne a karkashin daular musulunci to idan ba su yadda da wannan ba za a yake su amma wanda aka sulhunta da su to shi za a bar su inda suke so su zauna illa iyaka lokacin ba da jizya yayi sai a tura wakili ya tattara ya karba ko su hada su aiko shi ne abin da yake nufin wannan tafsili din walfiraru min al'aduwi min al-kaba'iri yace gujewa makiya kafirai a halin yaki yana daga cikin manya-manyan kaba'irori idan kanu mislai adadin musulmina in sun kasance su kafirai din sun ninka adadin musulmai sau biyu ne kawai sau biyu misali musulmai dubu goma su dubu talatin su dubu ashirin kai sun ninka su so biyu to a wannan ba maganan fa'akal kuma zuwa kasa zuwa kasa fa'iza kanu aksara min zalika fala ba asa bi zalika yani ja'izun idan suka wuce haka misali misalai adadin musulmina musulmai dubu goma su kuma dubu ashirin idan ya wuce haka musulmai dubu goma su dubu ashirin da ɗaya ko ashirin da uku zuwa sama ta wannan lokaci in ta kama za a iya guduwa shi ne ma'ana ja'izi ne din wannan zahirin abin da ya faɗa shi ne ko da adadin musulmai din sun kai dubu goma sha biyu amma akwai shahararren kauli a malikiya cewa in dai adadin musulmai sun kai dubu goma sha biyu komin yawan kafirai to bai halitta gudu ba shi ne wanda mai misbahu sali yake cewa au balagad ulufu nasnai ashara dan au balagad ulufu nasnai ashara ko kuma dubunnan mu suka kai dubu goma sha biyu a wannan lokaci babu maganan gudu komin yawan makiya din misali ghazwatu mota a rum su dubu dari ne rum su dubu dari ne amma su mayakan kalibu wale su dubu uku ne kacal kaga amma Khalid bin Walid yake guduwa karshe kuma shi ya samu nasara da dabarunsa da hikimomin yakinsa to balle a ce dubu goma sha biyu saboda su shi musulmi ba suna yaki da karfinsu ba ne akwai tallafin Allah a ciki ba ka ga gazuwa tubular da mala'iku kuma suka zo suka yaki ko yau in za yi jihadi na Allah da annabi na gaskiya din to akwai tallafin Allah da agajin Allah da zai so Allah ba zai bar mutane haka su ci da karfinsu ba wa yuqatalu al-adu ma'a kulli barrin wa fajiri min al-wulati yace za a yaƙi makiya kafirai tare da kowanne mutumin kirki da mutumin banza min al-wulati daga shugabanni in shugaban ku mutumin kirki ne ko mutumin banza ne azzalimi ne adali ne ba ruwanku in dai kafirai zai zai ya yaka ya ce a yi jihadi to za ku yi jihadi a bayansa baya daga cikin sharaɗin jihadi a ce shugaban naku adali ne yana muku adalci ko mutumin kirki ne ko adali ne ko ba adali ba ne ko fasiki ne ko salihi ne in dai musulmi ne in ya ce ku fito ku je a yi jihadi a ba ga in fasiki ne da fasiki da kafiri wanne ne fi musulmi fasiki da kuma kafiri an ga musulmi fasiki ya fi ai ba ku ga hujjan da Allah subhanahu ta'ala ya kafawa a inda suke cewa yasa aluna ka an shahril haram qitalin fi kul qitalin fihi kabirun wa saddun an sabi wa kul qitalin fihi kabir wa saddun an sabilillahi wa kufrun bihi wal masjid harami wa ikhraju ahlihi minhu akbar inda Allah ya ba su ansa suka kafa wa musulmai hujja cewa ai kun yi yaƙi a shaharul haram yaƙi a shaharul haram haramun ne eh sai Allah ya ce eh kul qitalun fi kabir kun yadda yaƙi a shaharul haram babban zunubi ne amma wasaddun an sabilillahi da ku kuke yi wa kufurun bihi wal masjidil harami wa ikhraju ahlihi min akbaru inda kuma ga uwa uba ma wal fitnatu akbaru min al qatl fitna nan ana nufin ridda da kafircin da ku kafirai ne eh to kafircin da zunubin kafirci din ya wuce zunubin kisan kai to a dalilin wannan ne malamai suka kafa hujja in dai sarkin jagoran musulmi ne kawai karka nemi wani abu daban wajen jihadi tare da shi ka gani karka nemi wani abu daban kuma an duba ma tarihi ma an duba galibin futuhat da ikon Allah galibin futuhat to sarakuna azzalimai su suka yi yanzu kaga banu umayya da aka yi ake ta magana irin aibinsu da abubuwansu to har yau duniya tana amfana ne da futuhat na banu umayya ya za ka ce da wannan abu ka duba girman al-maghribul islami ana cewa inda za ka samu tarin musulmai babu kaman asiya da almagrib almagrib yanzu magrib din nan idan ka je yanzu murtaniya da yawan jama'ansu tunisiya algeria da duk wannan eriyan gaba da musulmai ne kusan ɗari bisa ɗari banu umayya su ne suka yi fatayin almagrib islam ya za ka ce da wannan abu yanzu hajjaj bin yusuf sakafi ibn hajar yana cewa da ana kirga wayanda hajjaj da takobinsa ya kashe su sai da aka kirga mutum dubu ɗari da ashirin sai aka hakura aka daina kirgin zai kirgu ba to amma shi ne har china har indiya sai da ya tura takwarin suka je suka kai musulunci a lokacin ya ce a zuwa yi jihadi mutane ba ruwansu da zalimcin su sai su shiga a jiya yi jihadi duk halin da suke halin da yake ciki to saboda haka wannan dalili ne a cikin qur'ani wal fitnatu akbaru min katin tun da fa da kafiri gwara sarki musulmi fasiki to da fasikin nan ka je ka yaki kafin ai an rage yayi cewa wai mutum ne zai hau sama ya taka laida ya rage ta kamar wannan ne to shi sa ya ce wa yuqatalul aduwwu ma kulli barrin wa fajirin min alwulati alwula jami'i na alwali shine jagora wala ba'sa bi qatli man usira min al'alaji ba laifi a kashe wanda aka kamo shi daga cikin kafirai aka ce kafirin bakin kafiri shi ake cewa ilci mutumin da ba shi da addini kwata-kwata ba irin kiristoci da yahuda ba jam'i ne na ilci ana cewa uluci ana cewa a alaci kamar yadda za ka ce kirdun akrar ka ce kirdun kurut wala yuktalu ahadun ba da amanin ya ce amma ba za a kashe kowa ba bayan an ba shi amincin rayuwa an ce ku yi tsaron da ba za mu kashe ku ba suka yi tsaron da to ba a kashe ba wala yukfaru lahum bi ahad ba a saba musu ko a saba musu warware musu ahadi haka ce ikhfar shine naqdul ahad warware alkawari an yi alkawari da su cewa kun kawo kaza za mu bar ku in kun yi kaza kun ba mu gonakanku za mu bar ku in kun fita garin ku kuka fita kuka fice kuka bar garin za mu bar ku to kar a warware wannan wala yuk wala yuktalu nisa'u wasibyan hakanan ba za kashe mata ba ba za kashe yara ba wa yujtanabu qatlu ruhbani wal ahbar hakanan malaman su ar-ruhban jam'ina rahib sannan kuma al'ahabar jami na habar jami na habar shi habar din shi ne malami malami sannan kuma rahib din shi ne kaman kace sufi kasan malamai kala biyu ne idan aka ce habar malami haka kaman kace malamin fiko ne in ka ce rahib kuma mai bauta kaman kace sufi wanda hankalinsa ya fi komawa akan ibada wannan shi ne إن لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الاسم دن. الربانيون دن سوني الرهبان دن. الأحبار malamai haka to saboda haka dukansu wanda suka tsare kansu suna ibada a ruban malamansu wanda suke ji da suke karantar da su addini duk wannan ba za a kashe su ba illa an yi katilu sai dai in su ma sun shigo safu sun yaƙi وكذلك المرأة تقتل إذا قاتلت haka nan mace za a iya kashe ta in an ganta a filin daga tana yaƙi wa ya juzu amanu adinal musulmina ala bakiyyatin ya ce amana ta mafi kaskancin musulmai tana halitta akan sauran musulman kaf misali a daular musulunci gaba daya a duba wani musulmi ko da me za a kwatanta wannan kaskancinsa ko a addininsa ne yana da rauni shine las mafi kaskanci a addini ko kuma a talaucinsa ne ko a nasabarsa ne inda har musulmi ne idan ya zo ya ba da amana shikenan wannan amanan dole shi a zartar saboda musulmai ba na banza a ciki kawo wani kafiri ne shi wannan musulmin ya kama hannunsa zo mu ce ba za ka shiga ba sai tafo wanda ake yaki ni ne na ce ba za ka ce wannan ba sai a ce cikin nan zai zauna cikin nan ai musulunci ya ba wa kowane musulmi haƙƙinsa wa kazalika mar'atu was-sabiyu idza aqala idza aqala al-amana wa kazalika al-mar'atu haka nan mace ita ma in ta zo ta nema wani amana shi kenan hakanan yaro inda yana da hankali ya san ma'anan amana duk yaro garin ya san ma'anan amana sai ya ce wayan nan yana nema musu alfarma a kyalis shi kenan sai a kyalis shine iza aqala amana wakila in ajaza zalika al-imam jaza wasu kuma suka ce idan shugaban musulmai din gaba daya idan ya zartar da amanan shi wannan yaron ko da ma bai abin nan ba bai hankalta ba ba shi da tamyizin me ake cewa amana ko ba amana ba to idan ya ce ku kyale ku bashi in ya ce a kyale shi tunda wani ne fada ba ya kyale shi shi ke mazabar shi wa ma ganimar musulmuna bi jafin wa abinda musulmai suka suka samu na ganima bi ijafin da hare-hare shine fa ma aujaftum alayhi min khailin wala rikab ijaf shine hari kai wa mutum hari ganiman da aka samu da wahala da hare-hare da yaki falya akuzul imamu khumusahu shi shi jagoran jagoran musulmai zai dauki 1 over 5 shine kashi daya cikin biyar zai dauka amma kashi daya cikin biyar da zai dauka wai ba a kansa ba fa ba a kansa ba kudi ne na baitul mal wanda da shi za a dinga yi biyan salari za a biya duk uzurruka gaba daya shi ma yana da bukata a yana a cikin ne zai yi amfani da shi ya gwargwaron abin da aka yarjejeniya za a ba shi ba wai wannan humusin duka nasa ne da shi kadai ba ويقسم الأربعة أربعة الأخماس بين أهل الجيش يتزارب رقوا كشف دون سكان متان wannan runduna da suka je suka samu wannan ganima an raba biyar hudun da ya rage shi da arba'atul akhmas yana nufin humusi humusi fudu shine hudun da ya rage kenan wa kasmu zalika bi baladil harbi aula ya ce a raba ganiman a garin da aka yi jihadi aka samu ganima ya ce shi ne ya fi wa inna ma yi hammasu wa yi kusamu ma'aujafa alaihi bilkhaili war rikab wannan ya bayani a kansa ya ce ana hammasawa ana raba ganima kashi biyar yadda aka fada wa yi kuma a raba ma'aujafa ko ma'ujifa alaihi bil khaili war rikabi shine abin da aka kai hare-hare da dawakai da kuma rakuma ar rikab din sunan rakumi ne abin kashe sa asali laraba sun ce rakib suna nufin wanda ya hau rakumi ne tukunan tajawuzan lukawiyan ko jaki kawo ma za ce ma rakib ko doki kawo ma za ce ma rakib wa maguni ma bi kitalin hakanan abinda aka samu ganimansa da yaki duk kusan bayani yayi akan misalar saboda har yaran ma yaki ne ko kuma kassama maganarsa kashi biyu an kai hari wato su kafiran suka tsorata suka bar makamansu da dukiyar suka gudu shi ne fama aujabtun alayhi min khairin wala rika nan kuma yakin aka yi aka gama sai aka dauko gani ba wala ba sa an yi ukala min al-ghanimati qabla an yuksama an yuksama ta'am wal alafu liman ihtaja ila zalika ba laifi yace a ci daga ganima abinda kake da bukatar shi ka dauka ko abinci قبل أن يقسم الطعام abinci a nan a ta'amurin na'ibul fa'il ne na yi ukaltin kamar ya ce wala ba a sa'an yi ukalar ta'am wal alafu min al ganimati qabla an yi sama ne ba laifi a ci abinci a ci abin nan dusan dusan dabba al'alaf din duk abin da ake ake kiwata dabba da shi shine al'alaf kana da bukatan abinci dabbanka yana bukatan dusa to za ka iya dauka a ci kafin a raba ganima din limani ta ja ila zalika ga wanda ya bukaci haka wa inna ma yushamu liman hadara alqitala aw takhallafa an qitali bi shughli almuslimina yace shi ganima za a bada kaso ne ga wanda ya halarci yakin ko kuma bai zo yakin ba saboda wani shuguli na musulmai su musulmai su suka sashi wani aiki wane kai ka zauna kamar na tsaron gari kai ka zauna ka kula da yara ka zauna ka karantar da yara wannan ayyuka wanda ya shafi musulmai aka bashi ya yi to shi ma yana da kaso a ciki min amri jihadihim daga cikin lamurrukan abin da ya shafi jihadinsu suka sashi yadda idan shi bai je ya yi wannan abin ba jihadin ma ba zai yi ba to za a ba shi kaso shi ma wa yushamu lil maridi wa lil farsir rahis za a ba da kaso ga wanda ya rashin lafiya cikin wanda suka fita jihadi ba za a ce tun da ya yi rashin lafiya bai fita daga ya yi yaƙi ba ba za a ba shi ba za a ba shi وللفرس الرحيس هكذا دبة فرس شيني doki wanda ya kamu da cutar rahas arrahis din dabban da ya kamu da wata cuta da suke kiransa rahas sanannen cuta ne yana kama kofotan doki ya hana shi tafiya ko ya hana shi gudu to shi ne cutan mai rahas arrahis kuma dokin da ya kamu da cutar a nan ya kawo shi a mufradi ne saboda ya nuna cewa doki ɗaya ne zabawa zabawa doki guda ɗaya shi ne ya ce wayi samu lilfarasi sahamani shi dokin za ba shi kaso biyu ne kaso biyu za ba shi wasu hamun rakibi kuma za ba kaso za ba da kaso daya ga wanda ya hau kan doki saboda doki ya fi dan adamci ta saboda haka ba zai yi a dauki kaso mutum daya ba doki ba zai ce shi ba kaso mutum biyu za a doka a bashi kuma mutum a bashi kashi daya wala yusahamu li abdin wala limra'atin wala lissabi ba a ba da kason ganima ga bawa ko wata mata ko wani yaro illa an yuti kasabiyun ladhi lam lam ya talimil qital sai dai illa an yuti kasabiyun ladhi lam ya talimil qital sai dai idan yaron da bai balaga ba zai iya yin yaki zai iya yin yaki to za a iya bashi ويجيزه الإمام آه كما جاغورا مسلنشي يي إجازة أما يزرتر تيوا يجي sannan wuyukatila ya zo ya yaƙi fayusahamu lahu za a zo a bashi kaso daga ganima wannan yana nuna ma cewa idan shugaban bai zartar ba bai ba da umarni cewa yaron nan din da bai balaga bai ya je yaki ba ya tafi to a wannan lokaci ba za ba shi ba au ko kuma ya zartar yaron amma da ya je ba wani abin da ya yi shi ma ba za ba shi ba wala yusahamu lil ajiri illa an yuqatila wanda aka dauke shi haya za a je gun yaki an dauke shi haya yayi wani abu ko yana rike da kayan abinci ko yana rike da wasu makamai ko yana rike da wasu dawakai haya aka dauke shi ya kai wannan kayan zuwa gun yaki ya dawo da shiga abin da za ba shi to shi wannan ba za ba shi ganima ba sai dai in shi ma ya shiga yayi yaki wa man aslama min al adu ala shay'in fi yadihi min amwali al muslimina fa huwa lahu daga cikin makiya kafirai din duk wanda ya musulunta a hannunsa akwai wani abu daga cikin dukiyar musulmai wanda ya samu to in ya musulunta fa huwa lahu halal wannan abin ya zama halal ne a gare shi ma'ana yadda muka halalta wa kanmu ganima idan muka ce abin da kafirai suka ɗauka a gunmu kuma haramun ne to ba mu yi musu adalci ba wayannan doka-dokan nan da yawa daga cikinsu ya taimaka wasu kafiran kawai suke musulunta cewa wannan addini na gaskiya ne shine wa manishtara shay'an minha min mali al-aduwi lam ya kutuhu rabbuhu illa bi samani idan mutum ya siyi wani abu daga cikin ganima daga abin da aka samu ganima na dukiyar makiya ya zo ya siya na kafirai kenan ya siya lam ya kutuhu rabbuhu me wannan abin da aka siya na ganima din me kayan ba zai karba ba illa bi samani kasancewarsa kayansa ne to ba zai zai dauka ba tun da an siya sai dai shi man yana sai siya wa ma wa kafil makasimi minha wanda ciki kuma ya shiga cikin kaso cikin farabuhu a haku bihi bisamani mai abin kuma tun da kaso ne shi wannan ba layin ciniki ba ne to shi mai abin shi ya fi cancanta da abu misali abu ne wanda kayanka ne shine sai kafirai suka je suka dauka a matsayin ganima suka dauka kayanka ne kai musulmi sai wani ya zo ya siya a gunsu to idan ya wani ya je ya siya a gunsu din to kai in kana son wannan kayan sai dai ka siya amma kayanka ne kafirai suka karba ko ka gudu ka bari suka dauka to da aka tattara gano ganima kafin a raba sai kai ka gani sai ka ce to wannan afa kayan nawa ne in a cikin kason da za a bani to a sa wannan a ciki kayan wannan ba ya ka ba da kuɗi ba shi ne abin da yake nufi shi yasa ya ce wa ma lam ya kafil makasimi farabbuhu a haku bihi bila samani shi yasa ya ce duk wanda bai riga ya shiga cikin kaso an ba wa wani ba to a wannan lokaci shi mai abin shi ya cancanta a sa abin cikin kasonsa ya samu ba tare da ya ba da kuɗi ba amma idan ya riga ya shiga kasan wani an bashi to a wannan lokaci sai dai ya ba da kuɗi ya siya kaga kenan matsalolin guda uku ne kayansa kayansa ne kafirai suka ɗauka ganima sai wani ya siya to wannan in yana so sai shi ma ya ba da kudin ya karba kayansa ne kafirai suka karba sai musulmai suka karbo kuma a matsayin ganima kafin ya sanda kayan yana cikin ganima sai aka ba wani to wannan ma idan yana so sai dai ba da kudi ya siya amma idan kafin a ba wa wani sai ya gane wannan kayansa ne to a kason da za a bashi za a bashi kayansa in yana da ciko a cika masa in kuma zai yi ciko shi ya cika ta shi ne matsaloli ne guda uku wala nafla illa min al-khumusi ala al min al-imami in aka ce nafla shine abin da bai shiga cikin ganima ba in aka duba kwazon mutum da bajintakan da ya yi a gunyaki bayan haƙƙinsa na ganima aka bashi shikenan sai kumunda din sai ya ce to wannan abin a kaiwawa ne na ji an ce ya yi kaza ya yi kaza wannan shi ne a nafal din jami'insa anfal shi ne ya sa'aluna kane da anfal kulil anfalu lillahi wa rasul wannan jagora shi ne zai yi hukunci a kan anfal waye kamata a ba su abin nan kyauta na bejintaka da suka yi to ya ce shi wannan din yana daga cikin kumusi ne ala ijtihadin na imami daga ijtihadin da shi jagoran musulmai zai yi ma'ana yana cikin kumusi wancan kumusin da muka ce za a ɗauka a bawa jagoran a bawa baitulmal to idan za a yi amfal din za a bawa wasu kyaututtuka a ciki za a ɗauka a bayar ba a cikin ragowar ahmas guda fudun da ya rage ba wannan hamas guda fudun da ya rage haƙƙi ne na mujahidu waɗanda suke jihadi shi kuma ya ce shi na faldin ba shi da wani abu takamamme shi istihadin shi jagoran shi zai duba me ya kamata ya ba wa wane da wane da wane sun yi kokari saboda nan gaba ma a yi encouraging nasu su ƙara yin kokari wala ya kunu zalika qabla al-qasmi ya ce hakan kuma ba zai kasance ba kafin a raba abin nan ganimar saboda idan kafin a raba ne zai janyo baraka tsakanin mayaka din an raba ganima kowa ya samu haƙƙinsa tukunan za a ce su waye suka yi bajinta misali a ce akwai kafirai gwarazai sai a ce waye kashewa ne ya ce ai wani ne waye kashe wani ai wani ne waye wasu wanda ake tsoron su sai a ce waye kashe su an ce ai wani da wani da wani ne sai a ce to imam yana kiran su na zo shi kana wannan ce an bayi miliyan daya wannan ce dubu ɗari biyar wannan waye baya cikin lissafin wancan ganimar shi ne wasalbu minan nafili sannan kuma salaf din bambancinsa da annafal a shi salaf shine mutum ne mujahidi ya kashe kafiri sai ya cace shi duk abin da yake cikinsa inda abin ba mai tsada ba ne abin da yake cikinsa sai ya dauka wannan ya zama nasa shine salaf to saboda haka salaf din shi ma yana da hukunci na nafil hukunci na, na nafil ma'ana yana da hukunci na nafalu shine shi imam din ba zai ba da shi ba sai a cikin kumusi shi ma saboda haka shi ma zai shiga layin kumusi ne nan zai zo ya shiga warribatu fihi fadlun kabir tsaron boda shi ake cewa riba boda ya ce yana akwai fadala mai yawa wajen tsaron boda وذلك بقدر كثرة خوف أهل ذلك الصخر بدلا كما غرغدا yawan tsoro zaman tattardin da yake wannan boda din saghir din shine boda wa kasrati taharruzihim min aduwihim kuma gurgudon yawan daukan matakan tsaro daga makiyansu yanzu kaman boda ne tsakanin pakistan da india an ce duk duniya wai babu bodan da ake daukan matakan tsare kamar bodan tsakanin india da pakistan ko tsakanin syria da isra'il saboda wurare ne wata eh saboda india da pakistan da rahin shirin suna duk kudaden suna kashewa a cikin tsaron boda ne saboda da zaran an samu mistake 'yan pakistan ba su bar mutane indiya ba yan indiya ba su bar mutane ba an yi an yi a sulhun tabun ya gagara kuma ga yaji indiyawa ne abin nan jinsi dai ne kabila dai ne musulunci ne ya raba su turawa ne suka haddasa wannan fitina turawan ingila suka yi tafiya tsarin zan kasa shawo kan kullum matsalar ta shi ne shi boda ɗin suna ya kama yanzu boda tsakanin nijar da nijar ne ya tsakanin ba kuma ba wani matakin tsaro na zuwa gani ma za ka je ka wuce ka shiga ka fice da wannan to saboda haka yawan tsoron da yake wannan boda da irin yanayin matakan tsaron da ake ake ɗauka wannan boda shine gwargwadon fadalan da yake da shi wala yi uza bi ghairi izini wala yi uza bi ghairi izini labawaini ya ce ba za a yi yaƙi ba tare da izinin iyaye ba illa an yafja al'adu madina ta kaumin sai dai idan makiya kafirai sun kawo wani garin wasu musulmai wasu mutane musulmai hari ba tsata sai da an yafja wayuhiruna alaihim su kawo musu hari ba zata fa fardun alaihim dafuhum wajibi ne a kansu su kawar da su kawar da wayannan wanda suka kawo hari ko da ba tare da izinin iyaye ba shi yasa yace wala yusta'zan abawani fi misli zalika irin wannan yace ba za a nemi izinin iyaye ba kawai kai tsaye za a je a dauki matakan tsaro a kai